أعوذ بالله السميع العليم والعاجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المقتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقراضي فريد الدهري على الإطلاق هاتم العتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يسدد أعمالنا ويدافع عنا كل الشرور ويؤتينا جميع المراد بجاه سيدنا مولانا رسول الله اللهم لا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا fi wakati ihtiyaji ilai yau muna zama na casa'in da biyar a cikin jawahirul ma'ani sifili na biyu muna magana akan hadisin manzala ma'ana hadisul kurisi hadisul kurisi ma'anansa ubangiji ne yake magana da manzala sallallahu alaihi wasallama amma babu mala'ika a tsakani wanda kuma wannan ya yi istimrari Allah yana magana da al'umman annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama su ji shi shine sufaye suke cewa suna karɓar sirri daga rabbul izzati bayan mutum ya gyara domin ya faru akan sayyidina Umar bin al-Khattabi wannan maganar da Allah ya wa Umar bin al-Khattabi manzo Allah ya musu tambari to akwai waje intishari ana ci ana iya fahimtar maganar ubangiji daga rabbul izzati ba ba wahayi ba ana samun haka a mazala yana cewa fil hadisi al-qudsi inna allaha ma adda'in hatta yaqdihi Allah yana tare da mai bashi wanda ya karba bashi Allah yana tare da shi hatta ya ƙazi har ya biya bashin. E ma'ana, Allah yana tare da mai bashi hatta ya ƙazihi. Fa inna lama'iyyata hahuna, to Allah yana tare da tare da mai bashin abin da ake nufi bil ma'unati wata siri. Allah yana bawa in ka karɓi bashi saboda bukatuwa, to Allah zai taimake ka ka biya. sai dai in ya taimake ka kai kuma kai wani hanya da shi amma Allah sai ya taimake ka sai Allah ya taimake ka bashi wato ya fi kyauta bashi ya fi kyauta farin ciki ma'ana ladan bashi ya fi kyauta eh a'a mutum ya nemi bashi a gurinka ka bashi to ladansa ya ci wanda zai baka kyauta domin za ka iya ba wa mutum kyauta ya fi karfin abin to amma bashi sai mutum ya kai shi da rasulun ta na bala'i yana neman a cire shi daga cikin wannan halin yawa to neman a cire shi daga cikin wannan halin to shine ma'ana inna Allah ma adda'in Allah yana tare da wanda ake yake karban bashi Allah zai taimake shi ma'a'in dan ma'iya yake magana a yana mai to me ake nufi da ma'iya huna al-ma'unatu wat taysir taimako da nasara mutum yana tare da shi hatta kana Abdul Jafar a cikin masu kuɗi na taɓa ba da wannan sirrin da Abdullahi bin Jafari da Abdurrahman bin Aufin da na ukunsu wayannan ana tasarrufi da su cikin neman taimakon ubangiji da sunayensu a kasuwanci wajen arziki suna daga cikin masu arziki wanda 'yan kasuwa suke ana amfani da sunayensu a cikin shago don neman kasuwanci da abdullahi bin jafaru da da abdurrahman bin aufin Allah ga sahajin amma sunan ya rike mu eh su uku ne eh saboda masu arziki ne Abdullahi bin Ja'faru yana daga cikin masu arziki a zamanin sahabban manzo Allah to akwai wanda shi kuma yake cin bashi amma ba cika yin magana akan sa kamar Zubairu bin Awani shi ma attajiri ne shine surukin Sayyidina Abubakar Siddiq ba a san cewa shi mai kuɗi attajiri bane sai bayan da ya fati saboda ɗan kasuwa ne shi ne a kan gonansa ne lantana lulbirra hatta tuntuɓu mai matubun Allah ya saukar. Akwai gona da yake da ita bayar ha. To, ainihin lokacin da ya zo zai koma ga Allah sai kira Abdullahi bin Zubairi. Sai ya ce ka cewa Allah ya biya bashin babanka, ɗan kasuwa ne. amma ya fi su Abdurrahman bin Aufin kuɗi, ya fi Sayyidina Usman kuɗi, Zubair bin Awam, sarkin Sayyidina Babakar. Shekara hudu aka yi ana biyan bashinsa. Shekara hudu kafin a raba gadon. Duk a mausumin hajji za a yi shela duk wanda ya san yana bin Zubairu bashi ya zo a biya shi. shekara hudu sannan bayan ya rasu aka cire tumanin matansa asma'u matar sai na babakar aka cire musu tumaninsu sannan matarsa matar zubairu yar sai na babakar ok ya na ce go? o matar zubairu yar sai na babakar sai zamo an lissafa ya bar kuɗi miliyan hamsin da uku a wancan zamanin. Miliyan hamsin da uku ya bari. Wanda Abdurrahman bin Aufin bai bar wannan ba. Shekara hudu kuma aka yi ana jiya, saboda shi duk wanda ya kamar ajiyan kuɗi sai ce ka bani bashi. Saboda yana sarrafa kuɗin a cikin kasuwanci. in ka zo kana neman kuɗin ka zan baka a madadin bashi amma in aka baka amana ne amana ka ka shigar da shi cikin kasuwanci akwai shubha akwai tambaya ai baka tambaya ba saboda haka in ka ci in amma in ka zo ka bashi a cikin kuɗi ce bashi duk ran da kake so ka zo karɓa kayan ka to in aka bashi to shi kuma sai ya shigar da shi kasuwanci to sai dinga juyawa santa ne ake wa mutane har gobe in kada son ka zama lafiya a shari'a ne ai in ka zo na karɓa bashi dan na sai kaya na ai ban ci haramun ba amma ka bani amana in ajiye kana tafiya in ɗauka in kasuwanci da shi in ci riba dan ka zo na ba kuɗin da muka sani ba Allah bai sani ba ne saboda ka ci amana ai eh to irin wayannan abin da yasa ake fitar da irin wannan kenan eh to yana daga cikin irin wayannan shi ma karɓin bashin yake ma aka wani min akadir al-aghniyai tare da cewa Abdullahi bin Jafar yana daga cikin manyan masu arziki lam yurid babu wani abin da yake nufi da wannan an ya halwa min ad-daini bai yarda ya rabu da bashi ba bai yarda ya rabu da bashi ba ila lahu sai ka ce masa laisar duka hajjacin ila haza ya kake karɓan bashi ai yana kada bukatuwa zuwa ga bashi fa ashara ila hadis sai ce ai inna allah ma ada'inun hatta ya qarihi Allah yana tare da mai bashi to na son Allah ya zama yana tare da ni wannan yasa nake cin bashi manufan kenan manufan kenan amin wa qala uridu an yakuna Allah ma- mai ina son Allah ya zama yana tare da ni eh to kaga wannan ana nuna maka yadda ake kamawa kaga Abdullahi bin Umara shi kuma da yaji in misadil wajhi wal musafahati idan kuka gamu da mutum Allah yana saukar da rahama ɗari ne a kasarakum bishiran wanda ya fi farin ciki wajen gamuwan za a ba shi casa'in wanda ya ɗaure fuska yana da goma sannan in kuka yi musafaha Allah ya zubar da zunubin da ke hannunka Allah ya zubar da zunubi a tsakaninku da kai da mai da mai musafaha duk yamman duniya ba shi da shago zai tashi ya shiga kasuwa ayi Abdullahi bin Umar saboda musafaha da mutane dan Allah ya cire masa wannan wannan duk abubuwan da sahabbai suke yi kenan saboda haka kowa akwai gurin da ya tsaya akwai abin da yake isarwa shi yasa ashabi kan nujumi bi ayyin ikita daitum ihita daitum sahabbai na kamar taurari suke kowanne kai riko da shi za ka tsira sai ka samu wani abin da ya tahassusi da shi shine har gobe waliyai din nan da kake gani idan aka duba wannan ya fi ka kokari ta waje kaza sai ka makale kuma tana kai kuma yawa in ka fuska ta nan sai ka makale ta nan misali je muna magana da shu'ayuba ya dauki wani system ne ya yi amfani da shi na ce na ka samu wannan sai ce ya karanta tarihin shehu sunusi ne eh mai sunusiya mai tsarika sunusiya na ce me ka gani a tarihinsa sai ya ce abinda ya gani a tarihinsa sai ya fita da kuɗi sai ji ya siyo kafirai bayi in ya zo sai ce duk wanda ya haddace alƙur'ani ya yanta shi duk wanda ya haddace alƙur'ani ya yanta shi sai su shiga karatu duk wanda ya haddace alƙur'ani ya ce ya yanta ka koma garin ku da haka shi haka shi yayi ta yi musu bawa ba abin da ya sa bawa yanzu mu ba mu sani bauta ba saboda babu ne shi bauta babu abin da mutum yake nema kamar ɗanci saboda ya fi komai bala'i kamar ka a kulle ka ne a nan ɗakin a ce ba za buɗe ka ba kowa kana gani yana tsalle ya za ka yi a barka ka fita kawai ka shakata shi kake bukata yi zuciyar a takura take ai masjuni ai masjuni ai damuwansa ai duka ake mar kullum ana ba shi abinci ba ana ba shi komai amma shi ya fito waje dai shi ne to an hana ka fitar to mazuni haka ne to haka kusan bauta yake kana kangi ne babu wani abu kai a cikin mutane na makon magana kai cewa ba ka ganin ko mace ce baiwa in ta yi in ta je sallah ta yi sa lullubi za a cire a yi mata duka wace ta ta yanzu ne ta rufe kanta haka ne ai to ta zamo irin yan uwanta mata wannan shine abin da ya fi damunta a duniya ai bauta wani abu ne irin haka to shine sai gaya min sai na sai na ga ya ɗauki dukkan zawuyoyi a karamar kallawa zawuyoyin garin sai ce zawuyan garin ko ku bani mutane biyu ko ku bani mutum daya ku bani mutum daya ku bani mutum daya sai ya zo sa su a makaranta sai ya ɗauki nauyin makarantarsu da komai da komai har university a karamar kallawa bayan sun haddace alkur'ani sun yi sato sun rubuta alkur'ani to shi kenan shi zai nema musu university sai ya tura su in ya tura su sai kuma ya ba su suka samu karatu a nan sai ya ba su karantarwa a makarantansa su dinga biyan kuɗin makarantan ana ba su duk wata ana biyan su suna biyan kuɗin makarantan sai su komar da su kuma zawuyan su shi na ce a ina ka samu wannan system ne sai ce a wajen shehu sulusi kaga usulubi na amfanar da al'umma ba na bautar da al'umma ba eh usulubi na amfanar da al'umma ba bautar da al'umma ba shine mu hadafin mu kar mutum yana ganin shi shehi ne dauki ayi mutane idan ne so ya sasa a jinsa kawai a ciyar da shi a shayar da shi a bai sutura ba shine hadafi ba ya za ka yi mutane su fahimci su ma su je su zama waɗansu abubuwa su taimaki wasu a wani guri su ma su budu in ka zo ranar tashin kiyama ga kujeran ka ka zo number one a salatul fati shi ma ya zo number one a ciyarwa ga shi kan kusa da kai ai alfaharin ka ne to amma ka makale ba ka so ya zo kusa da kai wai dan kare gane ka to ta ina kuma ka zama shehanta ko gyaran gyaran zuciya ko gyaran kai bai samu gyaran zuciya ba gyaran zuciya zuciyarka ta budu babu wani mutumin da Allah bai yi shi a kujeransa ba babu mutumin da kowane mutum akwai ismin da ya yi tahassusi da shi wanda ba wanda yake da shi duk duniya ma dama ranar da ya sani ya gane cewa da can azabtar da shi kake yi yaya wani girma zai gani naka na raka yi kawai dan zatin Allah wannan irin abubuwan su ne asalin ɗariƙa ba ba na ba to in baban ka wani ne ya yi ka shi baban kan waye gada a cikin gidanku istihadi ne i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna amma kar mutum ya itibari cewa ni babana shine shine yayi kaza shine yayi kaza to da baban kan yayi kai kuma me kai gadon gida dai da tsumma an bar maka da littattafai an bar maka amma ka yi aiki man ya kulu kana abi innal abi man innal fata man ya kulu ha ga ka ka fito aiki shi yake bukata wannan shine iya abubuwan da ake fata amma ba mutane su ta danne mutane da wani neman girman kai duk sun hana yaran karatu sun sa su abin nan karatu ne dalili Allah kiyaye ka buɗawa mutane su gane ga tsarin yadda abubuwan yake a ɗariƙa shi yasa daɗin abin shaujani ya rike ɗariƙarsa shi kaɗai ya ce ɗan ɗariƙa na hurrun fi nafsi ba bawa ba ne ɗa ne yana da ‘yanci ɗariƙan nan kuma iyakanta isa gifari ne salati wa manzo Allah la ilaha illallah lazimin safe lazimin la'asar zikirin juma'a duk wani abin da kaga bayan wannan sunan shi siyasan ɗarika na zamantakewa amma wannan ita ce ɗarika ita ce ɗarika duk tsallan da ake yi siyasan zamantakewa ne amma ba shi ne ɗarika ba duk kuma an ebo an kwaɓo an zo an danna shi a gidan ɗarika komin kai zai ce a ɗarika ne babu ba haka ne ɗarikan ba ɗarikan wannan abu guda uku su ɗarika lazimanka wazifa zikirin juma shikenan shikenan in ka ce kace ba za ka yi komai ba duk abin da ake yi din kace ba za ka yi ba ba wanda ya ishe ce maka dan me komai ba Allah ke Hadil ma'iyatu huna hiya ma'iyatu siffati ma'iya ce ta siffa bayya ma az-zakiri yana tare da mai zikiri bil muhabbati wal inayati kaga mai bashi yana tare da shi bil ma'unati wat taysiri kaga ni bil ma'unati taimako da ya sarewa za a taimake ka kuma za a sare maka mai bashi kenan mai zikiri kuma fazkuruni azkurkum shi kuma Allah yana tare da kai bil muhabbati wal inayati da soyayya da kyauta wa ma as-sabiri shi kuma mai haƙuri bil jihadi fil jihadi a wajen yaƙi bil muhabbati wal inayati wan nasr wa ta'idi kaga shi ya samu matakai nawa inna ma yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin kenan wa ma adda'inu shi kuma wanda ake bi bashi bil ma'unati wat taysiri Allah yana tare da kai ne bil ma'unati taimako wat taysiri da yassare maka abin da zaka yi wa haka haka abin yake tafiya falmaiyatu fi qawli ta'ala ma iya ta faɗin Ubangiji a wawo ma akun faɗin Ubangiji, wawo ma akun aina ma kuntum yana tare da ku duk inda kuke bayyana ma iya tun zati, wannan kuma ma iya tun zati ne, wancan ma iya tun siffati. Wancan siffa ne, wannan kuma iya zatiya ce, saboda ka gane in an ce ma'a ma'a ma'a إن الله معنا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله كذا تو ما ما ما duk in ka duba siyakin magana zai nuna maka wannan ma'an da wannan da wannan ɗaya ne shi ne zai bambance maka wancan ga abin da yake nufi wannan ga abin da yake nufi wannan ma ga abin da yake nufi to gashi kuma sai a sake dawo maka da shi ya koma tsakanin sifa ne da zatiya yawa bayyana yace zati fa huwa ma kulli shay'in bi zatihi domin Allah yana tare da kowane abu bi zatihi ba sifa ba bi zatihi da zatinsa yawa me zati yanzu nan a zaune yadda nake zati na ne to amma ni baki ne ko fari saboda aka sifa kenan fama fa'o ma kullu shay'in bi zati wa tilka la taqbalu al-infisalan ba ta karɓuwar rabuwa yani infisalan an tilkal martabati rabuwa daga wannan martaban fa huwa fi tilkal martabati ma kullu shay a cikin wannan martaban tana yana tare da kowane abu la bi hululin wala bi tisalin ba da sauka ba hululin wala tisalin ba da saduwa ba kuma a yana nan ne ma kullu shay ne la bi hululin ba saukowa yayi ba wala tisalin ba zuwa yayi sadu da shi ba yana nan ne walan fisadi ba da rabuwa ba wala musafatin kuma ba da tafiya ba wala karibin ba da kusancewa wala bu'udin ba da nisa ba is wannan tilka sifatu sifatuhu azzatiya wannan shine sifarsa ta zati sifarsa ta zati kenan kaga ai an raba maka lattisalan walan fisalan la hululan wala tisalan wala tisalan wala musafatin wala qurbun wala bu'dun yana nan dai yadda yake ma'ana hankali ba shiga balle ka gane amma dai ka gane akwai shine abin da ake son ka gane saboda ya tattare maka duk abubuwan da yake sa a ce to yana nesa ne ko yana kusa yana ya shigo ne ko ya haɗu ne ya haɗu ne ko yana sauka ne to duk wannan ka gane kawai yana nan kaga sifatuhu zatiya ne wa hadhihi al-ma'iyya wannan ma'iyya ya'ani ma'iyatu sifati muqayyadatun bi shurudi amma yi masa taqayyidi da sharadi allati hiya ma'aha wanda yake tare da ita fama az-zakiri shi mai ambatan Allah yana haduwa da zatiya ne bil muhabbati wal inayati da soyayya da inaya iza kana zakiran in ya kasance yana ambatan Allah watan adimu izan adama yana ana rasa shi idan ya rasu yani idan ba yani idan kada in kida an kulliyan an zikri bila audatin lahu misali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma ana shi kenan ai ka ka bar wannan yawwa to wannan kaga tan adimu idan adima yani idan kada in kada al kulliyan ana zikri bila audatin lahu baka komo ba wa amma idza kana li istirahatin awqati bain al askari kaman la ilaha illa allah la ilaha illa allah to wannan tsakanin huwa ma'aka yana nan yana nan eh fa ma'iyyatu lahi la tanqadi anhu ma'iyyarsa ba za ta yanke gabanin sa ba ba huwa ma ahu bil mahabbati wal inayati domin yana nan tare da shi ya shimfiɗa masa rigarsa na soyayya da inaya fa ina ya qulu bil hadisi al qudsi yana faɗa cikin hadisi al qudsi idza talat alai idza talatu ala qalbi abdi idan na riga na yi tajalli na bayyana a zuciyan bawana far'aitu galibin alaihi zikiri za ka ga mafi yawa bai sai zauna ba sai ya ambace ni. Eh shi ba ba. Eh in je na shiga zuciyarsa to bai sai zauna ba sai ya ambace ni. Ka ga al-muhabba wal ina ya kira. Eh kai kanka sai ka kira shi sai ka ji daɗi. In baka kira shi ba sai ka ji ka takure. Hmm? Mala'atu bi hubbi dan cika shi da sona. Saboda haka ba zai iya la yaskunu sai ya kira Allah ko bacci kake sai ka kira Allah ko su ma kai inda ka barka aka ce Allah Allah da ka ga mutanen maye ko motsi da su za ka ji sun kira Allah saboda lokacin zuciya ta riga ta karɓa ta cika eh amma mutumin da sai ka tuna ma da Allah yake ko ka sha wuya tukuna ka suna da shi ai ka ga akwai an yi nisa an yi nisa Allah ya kiyaye wannan shine zakarahu madani fi kitab ittihafatus saniya cikin hadisi al-qudsi hadisi na 86 daga Hassan Mursal Abu Nu'aym ma ya fito da shi ubangiji ya ce idan kana galibu ala abdil ishtigal bi idan bawa ya shagala da ni ja'altu buguyatuhu wa ladzatuhu fil dhikri sai sanya dukkan bukatunsa da jin dadin sa cikin ambatona fa idza ja'altu buguyatuhu wa ladzatuhu fil dhikri idan na sanya manufansa abin da yake nufi da jin dadin sa cikin zikirina ashaqani wa ashaqtu sai dinga nema na ina neman sa shauku yawa yana neman kasan shauku yana sama da muhabba yana sama da hubbu eh dan ai yana da mataki kusan tara ne eh soyayya matakin soyayya eh fa idza ashakta ni wa ashaktu rafa'at al-hijaba bayni wa bainahu idan ya so ni na so shi sai in daga hijabi ya dinga kallon abin da yake so bayno wa sayyartu zalika galiban alaihi sai in sanya mafi rinjaye layi su ila su hannasu idan mutane suka mance da ambatona shi ba zai iya ba saboda zuciyar ta cika da sona ula'ika wayannan kalamun kalamul anbiya'i to maganan su zaka ji magana ne kamar na annabawa duk magana da su fito da za su fito maka da magana ne wanda zai ja kai kai ka wajen Allah ula'ika abdalun haqqan wayannan sune gwaraza haqqan ula'ika wayannan allazina idza aradat bi alil ardi uqubatun idan idza aradtu bi ahli al-ardi uqubatan idan nayi niyyar sauko da bala'i wa mutanen ƙasa aw azaban ko azaba zakartuhum sai in tuna da su fasarraftu zalika sai in dauke saboda su Allah mu ja'alna minhu wannan wannan shine ake so a samu a dalilin ka Allah ya dauke bala'i eh a dalilin ka Allah ya dauke bala'i an kai yanda ake bukata eh amma da kai da kowa ma ya zama an yi ɗaya ai ba yi da sauran aiki Allah ke yi wa hubbun layi son Allah ko gayatul matsalibi ka gani a sufiyu gayatuhu to wannan shi ne alhubbun layi gayatuhu al-mabalibi shi ne gayatul mabalibi mai neman Allah abinda isa matukansa ya so Allah wa man hallafi hubbullahi ta'ala duk wanda soyayyan Allah ya shiga jikinsa kamar yadda muka faɗa baya ka gani sa'idu sa'adatul abadiya ya azirta arzikin duniya da lahira Allah mu ja'alna min as-su'ada eh ai ai haka ne an ce idan mai arziki ya sauka gari ma mutanen garin sun an kai to yaya kuma ubangijin mai arzikin in ya zo a senegal kajin madina ma suna sanin ya zo saboda abin da yake bayar ba saboda alheri a ba ka sani shi ba mutumin gusau ne da sarkin shau tijani ban yawan alheri lokacin da yake da arziki yana iya yana iya daukan jirgi ya tafi da alheri a duk duk zuriyar shehi kowa ya shigo kowa sai ya bashi shine a ya rasu sun ana rasu kuma zari ya rasu asibiti liman ne ma shehi ya tura shehi ya gani shi asibiti الله أكبر آمين آمين فإنه صلى الله عليه وسلم من ظل يوما جلد رجل في الحقوق من ظل صلى الله عليه وسلم وترانا يدك ونمتم أكن حق ديتاكا كان قد أتوا إليه بي مرة sai aka sake dawowa da shi bayan ya masa hukunci wa qatil amni kuma ya sake shan giya wajen da Dawud sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sake wa bulal hawa na biyu ba qala ba ku sahaba sai sahabbai suka ce manzo Allah ya masa hukunci wancan bai bari ba ya sake yi na biyu faƙalu ya suka ce la'anaka Allah Allah ya tsine maka faƙala wa sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce la tal'anhu kar ku sake tsine masa fa inna fa inna yuhibbullaha wa rasuluhu yana son Allah yana son annabi kaga tsinewa ƴan wiwi yayu sai ka dauke shi ka aje shi yasa na gaya muku in ka ga dan wiwi yana izala to wallahi kaɗewan yayi yawa wallahi tallahi da yawan su za ga suna son annabi Muhammad saboda haka kuma na ta faɗa ko faɗa suke yi in ka shigo suka yi kanka kace ya sai manzon Allah ba rantse da Allah idan wani ya taɓa ka a cikin su wallahi shi ma zai dauku ba za su taɓa ka ba kar makallahu saboda annabi yana cikin zuciyarsu kuma yaran nan aksari fa wallahi tallahi akaram kallahu wasu ne suka ƙara tunzura su tsitsi ne musu zage-zagen ba a jan su jiki to rashin ja a jiki yana sa mutum ya kangare ai wai na abu yana faruwa saboda abu ne wanda baka da garanti a kai baka da garanti kai kanka sunan Allah ne mudillu yake yawo ya fada ta kansu liman ma sai ka ga an yi nasara ya ɗauko kandiri zai je masallaci ya bare da rawa akan hanya bai san dalili ba to ya taba wani abin da ba a taba eh in ya sa in dai zai sake baki ya yi dinga yin abin da ya ga dama to abin kuma zai iya fada kansa eh wata rana wannan ita ma yana daga cikin a kiyaye daga cikin malaman izala yana zagi sun tafi gidan prison sai ce ba su ga ɗan ɗan izala ko dai bayan yan ɗari kaji su ga ya fi shekara goma ina can ina can ma wallahi yana cikin haka billahi azim yana cikin masallacin yana wannan zage-zagen a jikin gidan mutumina fama aka kama ana jana da yarsa shi ga shi yana zagin yan tsarika nan ga shi ana fasikanci da yasa wallahi bai sauka a kan mimbarin ba yana ƙaharu wai duk yan duk da suka tafi ba su ga kowa ba sai yan ɗarika su ne a ciki a gidan prison yana zagi yana zagi yana zagi kuma maye ne suka kama su a karin kallawa yan banga saboda haka shi a shi'umu zambon shi'umci ne Allah ke yi kar a zagi mutane masu son Allah da manzan Allah la tal'anhum fa innahum yuhibbu Allah wa rasulahu wa fi riwayatin fa ana katiluhu eh wa ana katiluhu na'am fa ma zambuhu to na zalibin kuma akharajahu an hurmatihi mahabbatu lillahi an fitar da shi daga zunubin sa saboda soyayyen sa da Allah da manzon sa ba zunubin ko akwai shi kana me ya ba shi aka samu wannan soyayyen Allah da manzon Allah kuma ba Allah bane annabin ne annabin ne an maka an maka haka haka ne kawai in kai dama irin can abinda suke cewa gara-gara haka eh to shine sai ka dauki ai saboda Allah ne amma annabin ne in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ne ai annabin aka ce wa huwa yaqulu fil hadith yana faɗa cikin hadisi la yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil bin nawafili bawa bai gushe ba yana neman kusanci gare ni bin nawafili ai jam'u nafilatun ne nawafilul hairi ne ai sadaka ne salati wa annabi ne istighfari ne la ilaha illallah ne a ciyarwa ne shayarwa ne ziyara ne sada zumunci ne duk wa'annan dukkan su min nawafilul hairi dan akwai abubuwan da guda ɗaya ne kawai farilla kaman faɗin la ilaha illallah kaman salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman duk sauran ayyuka ɗaya ne farilla duk sauran na wafilu ne na alhairi to duk wayannan in baka gushe ba kana hatta uhibbahu sai in so ka fa idza ahbabtu idan na so mutum kuntu sam'uhu sai zamo ni ne jin mutumin ba zai ji wani abu ba sai abin da Allah yake nufi ila akhir hadis wa azamun nawafili mafi girma a cikin nafiloli taqarrubu zikir shine kusanta wajen Allah da ambato ka ambaci Allah ko ka ambaci Annabi Muhammadu wa kadhalika salatu ta'ahada bil hudur qalbi sannan ita sallah ana samun mu'ahada a cikin ta na alkawari na hudurin zuciya da ana misal zikiri domin ita ma kaman shine intizaru salati bila salati fadhalika ribatun ko kaffaratun to ai halartan da ka saurari sallan ta zo kai ma kana cikin sallah wannan sauraron lokacin ka san da ta zo ai ba sallar kake ta yi ba to amma ka zo ma kana jiran ta ne saboda haka kana cikin ta ne to shine yace to la yazalu al-abdu marratan yazkuru bawa bai gushe ba yana ambatan Allah wa marratan yastari wani lokaci kuma yana hutawa hatta izara al-haqqa minhu zalika har ubangiji ya ganshi da wannan manufan akan haka ma'ana manufanka ta zama haka sabbati qalbi min mawahidi sai Allah ya zuba wa zuciyarsa kyauta na anwarul ilahiyyati irin haske na ubangiji zuciyar ta tafi saboda haka in ka zauna kana shi ne shiga halwa ka ba wa Allah lokacinka ka shiga halwa ba halwa kuma bi ma'anayi halwa wanda za ka je can za ka je kuma ɗan kankanin lokaci ka samu lokacin dai ka zauna ka samu ɗan lokaci wanda a ce kullum kana da awa biyu awa uku awa ɗaya kana salacewa annabi muhammadin musamman ma salatin fati awa ɗaya kana salati ne in kai gwanin nafila ne awa ɗaya kai nafila in kai gwanin istighfari ne awa ɗaya in kai gwanin la ilaha illallah ka kai ka nemi sunan dai da ya dace ba maganan kai dan neman kuɗi ba a'a takarrubu ila Allah komi in kuka saba da Allah Allah zai komi in kuka saba da Allah kai kokari ka shiga kai ijtihadi kai ijtihadi ka nuna annabin san kake so kuma ya zama har zuciyanka shi kake so ka yi ta salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi Allah idan harkan kuɗi ya zo zai dame ka to abin da zai yi ai za ka waiwaya ka bar zikirin ne ka je ka ce za ka samu kuɗin to a wannan lokacin shi kuma sai ya turo maka dan kar ka bar abin da kake kai dan ya so ka kaso ashaktahu ashaktahu wa wa ashakaka ka bukace shi ya bukace ka kun baya son to in kuna hira kawai yana son yana son ya ji ka yana son ya ji ka yana son ya ji ka to ko yaya kai waiwaya zai dawo da kai sai baka abin wannan shine ai duk yawancin shi a nan ba zunzurutun kuɗi suke da shi a ƙasa ba ba kuɗi ba ne wannan hanyar suke bi idan za su yi waiwaye sai a dawo da su waiwayen shi ne wani abu na duniya zai daga musu hankali a sai a sahale kawai sai wani ya zo sai ya ba da adadin abin gaba ki daya ko kuma kawai sai a ka maka abin a ajiye maka har da kaji ma kaga sai ka ji kunya ka koma ka ci gaba da salatin ka wannan shine shine asalin sirrin amma ba wai ka dan takare shi ka gudu ba ka takare shi ka gudu in ka dade kana salatin fadi ya ga ka kira kai ta addu'a ma ka ga ba samu ba sai ka koma ka ce zaka koma wani abu ba haka abin yake ba a shi ijtihadin nan ne na hakuri to shi kuma zai kawo maka bil ma'iyyati zai zo maka inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum ka gani inna allaha ma'a to bil inayati was sabri wan nasari duk zai kawo maka wata ayidi ya zo baka to ayin haka zo kai maka abu sai ka ji kunya eh sai ka ji kunya to kuma ji kunyan kuma kaga sai ka sake nutsawa cikin abin da kake kai to haka za ka yi ta tafiya shi Allah yana rarrashin bawa ne shi yasa wayanda suke ganin cewa an karɓa ɗariƙa a wajensu idan an karɓa ɗariƙa a wajensu masalan karɓan ɗariƙa a wajenka an yi maka aiki biyu ne ka taimaki mutum ne mutum ya taimake ka domin kana samun percentage a jikin shi eh haka ne kaman kasuwanci ne yi saboda man dalla alal hairi ka fa'ilihi duk abin da yana alhairi kana samu to idan kana samu yana samu ai ashe ba za ka kore shi ba ya kamata sai ka ƙara jan shi ka ƙara masa alhairai shi kuma ya ƙara yin alhairai din yana ganin natijan na fita a gare shi yana ƙara ganin girman ka amma ka samu almajirin wani ba almajirin ka ba ka kwaso shi ka ce ya zama almajirin ka da ƙarfi da yaji annan magana banza ne magana banza ne Allahn da ya yi kama aiki ya yi maka Allahn da ya halicce kama aiki ya maka tukuna kafin ka gane girman shi balle haka kawai ku gama da mutum a kan hanya ka yi kokarin sai ka sarrafa shi ya zama almajirin gidanku da karfin tsiya a wannan ƙarya ne ba haka abin yake ba eh shi ko ba ba nuna kanka kake ba a aikin alhairin za ka yi ka bar shi shi Allah zai nuna kanka idan ka nuna kanka to dama me kake nema a san ka a biya ka aikinka wannan kuma ba sufanci ba ne ba sufanci ba ne idan mutum zai kauce ne da ka taka shi matafan kada ba su tarbiya idan ya kibi to shi kuma zai gani domin zai san ya yi karo da dutse wannan shi ne abin da ake nufi a cikin ɗariƙa na sufaye amma ba haka kawai shautu ya sa abu wani ya zo da ƙarfin tsiya ya ce zai canza ya nuna in ka zamo almajirin babansa to kai almajirin babansa ne shehinka kai kuma almajirin babansa ne ya zamo a yana son yadda ka bi baban shi shi ma ka bi shi kuma ‘ya'yanka ma su bi shi kaga ya zamo gado kenan kaga ya zama bauta kuma ba haka ne tsarikan ba mu'amalarka ne zai sa kai ka gane waye shi ya yi aikin irin na babansa shirya gidan zai yi ko watsa gidan zai yi to za ka bi shi ne akan wannan saboda haka wannan ba shi ba ne saboda in ya zo da abin gaskiya ka bi shi in bai zo da abin gaskiya ba ka bar shi shi abokin shawara ne ba almajirin to yanzu su ana son kama a ci gadon almajirci ne cin gado babanka shehi ɗansa ma shehi ko da jahili ne malam ayuba gwani ke cewa za ka an sa mutum ya zama halifan baban shi ko larabci bai iya ba kuma ya zo yana son ya sarrafa ka wai ka zama almajirin gidansu to da riga wannan musifa ce wanda ake kawowa wai ka karɓar dariƙa wajen babansa to shi babansa bai karɓar dariƙa wajen wani ba wannan duk an watsar da tsarin abin da ya kawo shi ne fa dalilin umbulatul yadi da wannan balarabin wai sunansa murtaniya yi eh mushiri alhaji mushiri akan wannan akan wannan ne ya gina lalle sun nasu ba nasba ba ne, aiki ne, ba jini ba ne, aiki ne, nawa ne gidansu gashi shi ne shehin, shehantan ya tashi a gidansu ya koma jikin wani wadatakan. Nawa aka yi, a nan garin nawa aka yi, gidaje nawa ne na ilimi da wulaya, ‘yan gidan ba su gaji wadatakan ba, a ƙasan nawa ne, a duniyan nawa ne. duk na Allah ne zai zama tabbaci ce ko shi zai zama ƙarya. Saboda haka in za a ji abi, in ba za a yi ba, muna nan mu kuma za mu faɗa ga yadda shauki yanin yake da shi. Saboda haka wanda ya ga dama ya bi wanda bai ga dama ba shi da hannu a kanmu. Balle ya ce zai iya kawar da walitakan da Allah ya bamu ko zai iya kawar da abin da wallahi babu shi. Wallahi babu. ana tawa wahalar da yayi mutane wallahi ma jiya shekaran jiya bayan na yi karatu na bar gurin akwai wani wai zurkan ne da ya zo ya faɗi malam da ya zo yana zuwa da wannan direwan ya ce wannan shi kuma dan waye na ce ina ganin bako ne da ya gana ya ce ai kaji ya ce sallah ma aikin banza ne ko riya ne ana kamar kabar bari na ce to ai abin da yaran suke bukata kenan sai da ya nemi wayansa ya ce wallahi ba zai bar garin nan ba sai ya kira shi da dare ya tambaye shi me yasa yi wannan gaskiya ya faɗa ko ko ko ko musiba ya zo cusa mutane a gari ba to ko kare ni bai ba saboda haka alhaqqu haqqu an yuqan duk abin da yake ba gaskiya bane to wannan ne sai a ce kuma yayi magana a tsarika hira fa yazo yi wadda awi ma lam tukim alaiha bayyinatu abna'uha adiyau duk abin da aka zo to zo ka nuna mana Shehu Ibrahim dai sai da yana kwance ba shi da lafiya zai bar duniya a kwance ya haddace alƙur'aninsa na ƙarshe wanda yake karanta su ishirin ishirin kowane rana sannan kuma ya kira kabiru fai shine wanda yake wajensa ya ce na ga alaman hankalina na tafiya idan ka ga ba na ji in lokacin sallah ya yi ka zo kunne na ka ce mun zuhur ko ka ce mun asar ko ka ce mun magrib ko ka ce mun isha'i ka faɗa da a kunne na domin ina jin abin yana tafiya yana dawowa lokacin shehu ibrahim zai ba duniya ba daga ya zo ya faɗa masa kaza sai ya ga shehi ya ƙara natsuwa ya yi imani yana sallah a haka har ya ba duniya to waye kuma zai zo wani shashasha ne zai zo ya gaya mana me za a gaya mana ga abin da ubanmu ya nuna ulaika abai fajina taslih asan duniya ne kawai neman shugabanci ne ba wani abu bane ai abin da nake maganan akai kenan kuma za mu shiga gefen bangaren da Shehu Ibrahim Shehu Tijani yake magana ne akai wannan duk abubuwan da Shehu Tijani ke tabbatarwa kenan ga yanda abubuwan suke saboda haka in mutum ya ga dama ya bi in ya ga dama kar ya bi ba babu wani abu sai ko mu musu ta yan wiwi mun cika mun cika ba sai wani ya shigo ba sai a bar mu namu ya kai kawai amma a dinga halakar da mutane fi ma manfa'ati ba gaskiya ba ne Allah ya kiyaye na'am shagalar kalbun an gairillah zuciya ta shagala ga wanda ba Allah ba in ka shagalantar da zuciyarka an gairin lahi ga wani Allah, to, kabbar abin da ba Allah ba ma'ana, wa malatu bi zikirin lahi ka cika zuciyarka da ambatan Allah, to abin da za ka samu kenan. Wasarar kalbu zuciya za ta kasance bi sababu zalika mutuma innan bi zikirin lahi. Eh, dama halku za ka mata sallan gawa ne, gabaki ɗaya kaunu za ka masa sallan gawa ne sai ka kawo Allah ka zuba a cikin zuciya idan ka kawo Allah ka zuba a cikin zuciya to shi kuma ubangiji sai baka idma inna wannan shine maratib na hudu eh maratib na hudu wannan martaba na hudun anan annabawa suke tashi su ba sa komawa daga nafsul amara nafsul radiya nafsul menene wayannan dai guda uku amaratu su'i nafsul raliya kan daga kawai nafsul mutma'inna daga nan suke farawa su to daga nan wa man dama an wa min dumaninatun daga dumanina yantakiru ila al-muraqaba to daga nan ne kuma sai ka riski muraqaba muraqaba wannan hanyar da ya kamata a goye mutane kenan su tashi ka ambaci Allah ka ambaci Allah kuma me yasa yanzu muke ambatan Allah ba ma ganewa muna muna ambatan Allah ne na kasuwa ba sai an gane shi ruhin ambatan Allah shine huluri ka ambaci Allah to da huduri ka zauna ka natsu kana jin abin da kake faɗa a cikin zuciya zaka ji sirrin na sauka ko da yake kowa da irin yadda zai zo masa amma ni in zan yi huduri to ina jin abu ne yana sauka kai hatta wani lokaci ina iya ganewa zan ji kaman an isa abu a cikin zuciya na ina jin haka ina kiran Allah ina cikin halin huduri ina ganewa ina jin kaman ana isa abu haka haka haka zaka ji amma kowa zai zamo gwargwadonsa gwargwadon irinsa wani wataƙila a mamaye shi amma ni dai nawa yadda nake ji kenan saboda haka kuma kaga wanda bai ji ba in ya ce ba haka bane sai mu ce Allah sarki shi kuma lokacin ake sanar da ni abun ake bani abun shi kuma yana ina shi ma yana makale ne a gefe ta nan ne za ka ga mutum ya sha wahala ta nan ake shan wahala to saboda haka a kiyaye a koma kan abu ko mutum ya yi nisa yana barna to ya dawo lokaci bai ƙure ba dama amfanin abarka kenan ka yi jinkirin tafiya kar a karɓi ranka da wuri saboda ka gane kuskuren ka don ka gyara shi ne sirrin abin Allah ya kiyaye waya halatun wannan hali ne gari gaziratun mai kauri ma na la'ilal afradu ba kowa yake samu ba sai fardu yani afradu saliki na ɗaiɗai ku daga masu tafiya cikin bincike kuma gaskiya ne kamar magana da nake yi a sadiku cikin aiki kai kanka ka gane me kake yi a cikin aikin shi ake nufi da sulukin wannan sulukin shi zai kai ka domin muridi shine muradu wata rana ina ganin jinjiri shine mu yanzu aiko ko an fasa mu din na yi da din nan mu ne kuma yanzu to wannan shine yanda muke da ake tsalle da mu ake jiddefa mu a hannun nan to gashi nan yanzu mu ne din dai wancan ɗin shi ne yanzu can muna muridi yanzu mun zama muradi to haka abin yake a wajen Allah tafiya kake kana girma sai dai ka san abin da kake tafiya a kansa ko baka sani ba eh ka san abin da kake tafiya a kan haladu amalan sari'a ne wa akhara sayi'an ko kuma ka samu dama ka tafi akan daidai abin da ake nufi da kai yawa in zunubinka ya zo za ka narka shi in zunubinka ya zo ka narka shi ma'ana ka saba wa Allah ka tuba ka saba wa Allah ka tuba ka yi wasu salati wa manzo Allah ka yi ƙarya ka yi salati wa annabi ka yi ƙarya ka ce la ilaha illallah ka yi ƙarya ka yi subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ka yi kallon zunubi ka yi alwala ka sake kalla ka yi alwala ka sake kalla ka yi alwala duk kana ruguza shi kaman a ce ka sha man gyaɗa ka shiga wuta eh kaman jiya na sake tambayin ilimi a wajen na ya ba da shayi ne na ji ya yi zaki na ce kai zakin ka ya ce to ka samu kwal aduwa duk zakin da ka sa ka sa mai kwallon aduwa guda uku ya ce ba zai tasiri ba za ka sha ka sha banza a'a adibba'u bil amrar sun san duniyar sun san lahira to haka duk wanda ya aikata abu mummuna sai aka ce ne wattabi'i sayyi'ata alhasanata tamuha kaga wani duk duk zulubin ka in kai yi zulubin kai isi gifari aka shafe riga ce fara za ga tsiso tsiso amma an shafe babu kamar yanzu da muka karanta na wanda masoyin manzo Allah na wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa hukunci ai ya masa hukunci aka ce Allah ya tsine masa manzo Allah ce kar ku sake tsine masa yana son Allah yana son manzo Allah bi ma'ana an shafe zanubin da soyayyarsa to na zanubin kuma to ba tafin ba to ina kuma wanda zai yi tsaya gaho yana jiran yana ganin yayi wa Allah yake yana jiran aje lahira a biya shi mugun game da kasawa kana jiran a baka lada ana tuhuman ka me yasa ka yi bisul hayatu hayatul bahima rayuwa ta yi muni in rayuwa ta zama irin ta dabbobi ce Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye fa innaha idza damat lil abd idan mutum ya kasance ya dawwama cikin bin Allah da zikirin Allah wata bakkana amruha min alqalbi zikirin ya karbi zuciyar ai mun sha gani mun sha gani akwai zakirin da yake shan yana shan giya yana shan giya a hotel ba hotel ba burkutu wallahi mutuwa ta zo min da la ilaha illallah ya cika wallahi Allah ai da ka ji malam mutane yana yin maganar sa burkutu ka san yanzu dai ai ga mutum yana shan burkutu ai yana ganin matsiyaci ne a cikin masu shan giya saboda bai da kuɗin shan mai tsada wai shi a dana ne yana baya to amma la ilaha illallah ta narke shi yanzu ga wannan dalaga rabiu wanda ke zuwa wajena da dare ai in ya zo a buge yake zuwa amma daga shan kwanan sa zaka ce na la ilaha illallah na san ya zo kenan in ya zo ya zauna a can ya ce in ba shi abinci in ba shi kuɗi ya sayi biredi ne kaza ce ba kai sallah ba ya ce wallahi na tuna ban yi ba amma ba da tsarki ne zan yi amma a gida ya ce ya kake da wannan zikirin ya ce ko a can ina yi kuma bayan da za su yi da ni kaga an samu rusuhi abin ya tafi sai ka ce mata muta kuma gashi a cikin abin yake amma in kun gamu za ka ji zikirin yake kuma kai da ka gan shi ka san a kwaɗe yake amma zuciyar akwai Allah kuma akwai annabi ta sai a ce yaya saboda haka a kiyaye wanda ya ga dama wanda kuma ya haɗi ga shari yana ganin ya isa zai iya tsayawa lauya sai an shigar da shi wuta a lahira bismillah haratu bihi ila zuhulin harajat bihi ko haratu bihi ila zuhulin anil akawani eh ya fitar da shi daga tuntube daga kauni suma ila shukuri anha aka mai da shi zuwa ga godiya wa huwa a'la min zuhudi domin godiya yana sama da zuhudi summa ila al-fana'i sai a dauki mutum kuma daga fana'i til akawani yayi fana'i na gabari gabarin kaunu ai korewa ne eh minna na ce ko na'am okay anil akawani gabarin zuhuli haratti bihi ila zuhuli anil akawani na fitar da shi daga zuhuli daga barin kaunu sun ila shukuri an ha ok shukuru maye to kaga nan kuma sai sa shukuru godiya wa huwa dama sun yi kama wa huwa ala min az-zuhuli to ya fi ɗaukaka daga zuhuli sun ilal fana'i sannan sai ya kai ga fana'u fil akawani ya ƙare cikin kaunu ma a shi'urihi amma yana ji bi fana'ihi da ƙarewarsa sun ilal fana'i anil fana'i sai kuma ya je gurin da ba zai ji ba ya ƙarin bai san ya ƙare ba in aka tambaye shi ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba lamsu babu babu babu shammu eh babu kabalu babu ba'adu babu fauku babu tahatu kawai gashi nan eh eh shine me yake cewa ya shigo ya shigo menene mahalli na ya shigo mahalli na gaskiya eh an shafe shi ko ina eh na sallama na ga gaskiya na ga duk abin ya zame daya eh to daga nan fa idza wasala ila hadha al-haddi idan ya kai mukamin da babu gabar babu yamma babu kudu in mahakal gairu ya shafa duniya shine gairu wal gairiyatu ya shafe lahira bi adam jami'in rusul wal atlali ya rusa duk wani abin da yake rubuce ko abin da yake kullowa wan mahaka ya shafe jami'al athari babu wani alam yabqa illa al haqqa fil haqqi bil haqqi fil haqqi anil haqqi to a lokacin babu abin da ya saura a gare shi illal haqqu sai gaskiya da gaskiya bil haqqi da gaskiya fil haqqi cikin gaskiya anil haqqi ga gaskiya wa huwa babu madkhalun to wannan shine kofar mashiga ila mahabbatin zati wanda za a shiga soyayyar zatul aliya kenan wai ya gayatul gaya to wannan shine isan matuka idan arifi ya zo nan gurin to ya kai ya shigo sifofi na gaskiya. Eh, fai za wa salal abdu ilaiha idan bawa ya zo wannan hadaran na mahaku da samku da sahaku in ya zo wannan gurin su sufaye su sun san abin da ake nufi da gurin. Eh, mahaku da sahaku shafewa ne da karewa ma'ana kawai mutum baya nan. Eh, baya nan, fana'ul fana'i ne. to amma ba sa kiran shi da haka in an wuce fana'ul fana'i kaga wuce akwai fana'u bi shi'uri akwai fana'ul fana'i akwai mahaku akwai sahaku wayannan duk gurare ne wanda suke cewa kayan tsidau in ka zo gurin ya fi kayan tsidau ba a gane me ake yi a gurin sai an dawo da kai in an dawo da kai wani lokacin masu sai dai a baka labari in akwai wanda suke gurin su faɗa maka halin da ka shiga ma kai ba za ka sani ba eh to ka shiga kenan eh fa idza wasala abdu ilaiha irtafa al hijabu lahu daga mutum ya zo nan sai a ɗauke masa hijabi an hadaratul qudusiyya daga hadaran qudusiyya ya fara gani wa talat lahu shamsul ma'arif sai a kunno masa fitilan nan na ranan sani farafat lahu al-astaru sai a ɗauke masa dukkan labule amma fil hadarati wanda suke cikin hadaran ilahiya min al-ulumi sai gane ilimi kama hiya wal ma'arifi ya san ma'arifa wal asrar ya gane sirrori wal anwari ya ga hasake wal ahwal ya gane halaye al'aliya madaukaki wal akhlaq saniya ya gane dabi'u as-saniyatu madaukaka al-karimatu masu girma wat tauhid anan ne zai gane tauhidi wat tajaridi kuma ya tsaraitar da kowane abu a kujeransa wat tafrid da kadaita wal hukumu da hukunci wani haƙaƙi da haƙiƙa wani ajaibi da abubuwan mamaki allati la tu'raf wanda ba a san su ba wala tuzkar kuma ba isa a faɗe su da baki ba dan bakin ba zai iya ba wayya gayatul gaya to nan ne gaya gaya wa sar ma yusalu ilai ha mafiya yawan abin da ke jan mutum ya kai shi ga nan minan nawafili daga cikin nafila azzikiru shine yawan ambatan Allah bi mulazamatihi ka lizimce shi wa mu'anaqatihi ka rungumi zikirin lahu na ambatan annabi Muhammadu ko Allah duk ɗaya ne saboda hadaran Allahu as-salatu bismillahi subhanallahi la ilaha illallah ko wayannan duka baki daya hadaro istighfaru wayannan hadarori ne wanda suke jan ka suka ga wayannan wannan hasatan suna yanke dukkan wannan ijaban gaba daya fa inna zikra shi ambatan Allah huwa allazi yati bil mawa'id shi yake kawo baye baye duk kyauta zikiri ne ke kawowa sai ka ji ka haske kaman ka fashe eh haske kaman ka fashe saboda ya zo duk inda kake nufi to anan ne mutum ya samu abin da ake nufi kenan wannan duk yana maka fassaran hadisin magana ɗaya ce daga cikin hadisul qudsi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu zamu je kan fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi kenan eh to wannan ina ganin sai mu tashi gobe anan wannan shau tijani kenan eh نفعني الأشرار طه وساق لي رجال التقى والرشد والعلم والفوز سلام وعيد بائي يلو بمفسرين اللهم اجعلنا من المفسرين اللهم اجعلنا من المحبين الصادقين القائمين الآمنين المحققين الراسخون الصادقون في أقوالهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاه شوتتاني Allah ka sa mana rigar soyayya bidaya rasulullahi ya ka cire mana ratsajinsa ya ka ba mu ijaba Allah musalla ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gudi qawla khatim lima sabaq nasir al-haqq al-haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadar dar lazim salatan tamlau al-adala wal abada zamana wa makana madrubatan fi kulli adadin bi adadin ma fi imka wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu al-mursalin alhamdulillahi